أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو أبيدة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزاق المقسوم الحاتم الختم أبو العباسي الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سروره وكيل السر السرور صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولايكة جوز الأغواسي نبرات القلوب أبو إسحاق باي برحمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومصري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أساس السربة في الظاهر والباطن أبا الكلثوس وأم الخير فكان فيها الشيخ محمد رائد الجسم القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كثرت في وسعي فإن جمالك لن يوصف ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna mika godiya wa halaran Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda a cikin girmansa da ikonsa da ganin damansa da kadartawansa ya kadarce mu muna raye a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai tarin darajoja yau goma ga watan ramadana ko inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya samu gama lafiya goma ga watan ramadana jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ɗaya ga watan april 2023 miladiya alhamdulillah jiya mun yi munakasha haula abin da ya shafi mazahib da kuma at-tasawuf a gargashin gairin magdubi alaihi wa rabbali amin muna don farowa shiga sosul bakara kafin mu shiga lallai akwai wani ilimi da ake kina sa ilimin tafsir ilimi na tafsiri tafsiri abin da ake nufi shine fassaran qur'ani fassaran qur'ani ila ka san shi da haka to shi fassaran maganan Allah da Allah tabaraka ta'ala ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda annabin da baya faɗan sarransa sai abin da Allah tabaraka ta'ala ya rubuta ya kadaranta ya turo a faɗa masa ya faɗa yake faɗa sallallahu alaihi wasallam shine nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarraf annabi ne in ba an masa wahayi ba baya tasrifi baya yin komai safuhun anil jani wa qad yatawaqqaf mazalla sallama ne kanewa ne mai yin afuwa ne ga wawa in wauta mutum ya masa wauta ko mahaukaci ko jahili kowane irin wawa dai in ya masa abu masalama mai yafe masa ne sallallahu alaihi wa sallama shi kujerarsa ne sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya kenan abu na biyu idan aka ce tafsiri a ana nufin fassara wani abu ma'ana a fassara shi gwargwadon fahimtar da mai fassara wa ya fahimta akwai tafsirin qur'ani tafsirin qur'ani bil qur'ani tafsirin qur'ani da qur'ani aya ta fassara aya akwai tafsiri qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan sayyidina rasulullah sallallahu akwai kuma tafsirin qur'ani har yanzu da a maganganun sahabbai fahimtar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai tafsirin qur'ani da abinda sahabbai suka fahimta da maganganunsu da qawatinsu a wannan shi ne to akwai ilmoma da ya kamata mutum ya tanada ya haɗa su kafin ya tumfari tafsirin ƙwar'ani saboda shi ƙwar'ani ga garaba daune ko sai na yana cewa a ƙwar'ani zalulun zalulun zil na manta amma dai zalulun kamar zulwa jahayin ne ko zalulun zuljalini ne a ƙwar'ani ya gagare masu shi ya gagare malamai wanda malaman da suka kai su tafsirin ma wasu har ba su ba tafsiri ba wasu da yawa ma ba sa yin tafsirin amma lallai ya kamata duk mutum da zai tafsiri ya tanadi wayannan ilmoma da zamu ambata yanzu kafin ya tafsiri sabanin abin da yanzu yake faruwa kowa kawai mutum in ya dan karanta qur'ani wani qur'ani ma bai gama samun sa da kyau ba sai kaga ya dan karanta dan qawaidi halari ismawi iziya a ce a tura shi wani kauye shi ma ya je tafsiri to ba damuwa tunda ana samun kuɗi wannan shine gaskiya lafiya ma mata su kasan an fi samun kuɗi a tafsirin mata sai a tura mutum ƙauye ƙungiya suna irin wannan abin a ce wane zai tafsiri a gari kaza wane a tura shi gari kaza malamin garin ba shi tafsiri a garin ba haka yin haka so a muna jan hankali akan wannan ƙwar'ani ya wuce tunanin mutum dan baka iya ba ka yi haƙuri ka nemo wani abu kan al'ummar manzala sallama gara ma ka biya masu ƙawa'idi za su fahimci rashin sallah su fahimci farilla sunna mustabi wasu da musu ya kalli ba ko ya fi ka je kai ta kwaba kai ta jefa mutane wutan jahannama kai ta fassara abu upside down saboda haka wannan daga cikin dalili da za mu karanta wannan a ilmin tafsir ɗin saboda in Allah ya ga dama wani yana yi sai ya kiyaye ya shirya Allah in ya shirya shi sai kaga mutum ya kiyaye ya tsira idan kuma dama mutum ba wannan bane a gabansa abin da zai samu ne a gabansa ko aikin kungiyanci shikenan ya je waya halaka man halaka an bainatin waya haya man haya an baina saboda haka wannan shine abin da ya kamata lalle mu sani mu doro akai Allah tabaraka ta'ala ya amfanar da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilmu tafsir a ilmun bihi yabhasu an al-ahwali kitab rabbuna al-aziz al-ali baqi tilawatin ala muhammadin nazala mu'jizan bi suratin adada ko inji mawaki yana cewa bi ba'dihi tarjumun bi tawqifi aqalluha thalathatu ayyin ghitin mufradun mufarraduha qa'ifatun min min min من من كل من كلامه تمييزة بفضل عند رسمه wannan in ka taro irin wa'annan to za ka yi magana duniya ta karɓa kuma ta yadda sai dai a asiduhu mut inna aishaka an kadu ko fa wa fi duniya wa fi dini sayyidu saboda haka wannan za mu fassaranta wa'annan bai suka wuce ga cikinsu mai yiwa amfana insha Allah in lokaci ya kai mu shiga cikin karatun da zamu gabatar da shi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a na farko ba'da ma taqaddama an-nazim bayanuhu fi muqaddimati al-kitab ala majmal al-usul ad-dini shar'an huna shar'a huna fi mawdi' al-kitab wa huwa ilm at-tafsir bayan mai littafi ya gabatar da baitittuka a littafinsa yadda ake yin sanar da mutane ma'ana usul na addini afwan ya mana mun yi bayanin usuluddin usul na addini yaya ake yin addini ya ake bautawa Allah tabaraka wa ta'ala shin addinin nan karabiti ne ko kuma yana da aqaid kuma yadda ake koyan addinin a gaban magabata da gaban bayan Allah da suka san Allah kuma suka san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun yi bayanin sa sifatul lahi sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da asma'ul lahi duka da sauransu so a yace to yayi bayani akan shayayi abin da ya danganci shari'a a cikin wannan littafi shine yayi magana akan ilimin tafsiri wa bayyana huna ya bayyana ana anna ilmu tafsir huwa ilmu allazi yabhasu ala ahwal alquran alazim ilimin tafsiri ilimi ne wanda ya bincike ya har haɗo ya taro awal na ƙur'ani mai girma shi ƙur'ani littafi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa sayyidina rasulullahi wanda babu wani littafi a duniya da aka saukar da ya kai ƙur'ani babu shi duk duniya gaba da wa arafa alquran kuma ya san qur'ani tukunna ka iya karanta lafazin qur'ani tukunna bi annahu huwa kitabullah kitabul ladhi anzala ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka sani qur'ani shine littafin da aka saukar wa sayyidina rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizan bi suratin minhu wanda yake da mu'jizoza qur'ani mu'jizan manzon Allah wato a cikin mu'jizozin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban mu'jiza manzon sallama shine qur'ani babban gaba daya qur'ani qur'ani yace bi suratin minhu da surora daga cikin sa albaqi tilawati tilawatun ay ghairi mansuq tilawa wanda ayoyin qur'ani da surorin qur'ani suna nan abadan abadan za ana karantawa ba a shafi karanta su ba sun littafan da aka turo wasu annabawa ai an shafe su da hukuncin da karantawa duka shafaffe da shine ga Qur'ani shugaban littafai gaba da duka wani littafi Qur'ani shine shugaban sa to Qur'anin da aka aiko sayyidina Rasulullah sallama aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa har abada gaira nasiqit tilawa ba a goge tilawansa ba amma akwai hukuncin Qur'ani hukunci da aka bijirar an nasiqin an shafe wannan hukuncin amma ba a shafe abin da karanta shi ba an fahimta ko akwai za a karanta ka fassaranta amma hukuncin an shafe shi baya aiki wani ayan ya shafe wannan aya din to irin wannan duka za mu dan bijirar da wasu abubuwa wanda gwargwadon hali gwargwado abin da Allah ya rubuta zai zo daga bakinmu daga gurinmu in sha Allah za mu iya kokarin mu mu fitar da shi wanda kuma Allah tabaraka ta'ala ya rubuta zai zo daga bakin mu ba yanzu ba lokaci zai yi za a zubar da shi albarkan manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan nan kaman ba ba yayi ne shi Ustaz kan karamar fankan da na na'am ثم بين على الإيجاب بالقرآن يكون بأي سورة كانت sannan ya yi bayani ijazin ƙwar'ani ya kasance a kowace sura abin ya kasance min suwargi ya cikin surorinsa walau kanar aƙalla suratin misali suratul kawsar almushamsu ala salasati ayatin faqat inda ya zo ijazin ƙur'ani ya zo mafi karanci a cikin suratul kawsar iya abin da ya zo shi ne mafi karancin ayoyi a cikin soyin ƙur'ani a cikin ƙur'ani suran da ya fi kowanne rashin yawa yawan ayoyi shi ne suratul kausar inna alaina kal kausar na'am
inna alaina kal kausar na'am asalli bi rabbika wal nasr inna shani atahu wal ansar
ah inna a'dina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar wannan warshi kenan an kuma ce huwa al-abtar ko a na dai na Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa manzo Allah sallama inna a'dayna kal kautsar ya rasul sallama muzmun baka kafkin al-kautsara ya manzon Allah za mu zo mu bayanin waƙiyan me yasa aka saukar da surar ma tukunna kuma ayan suran me take koyarwa yaushe suran ta sauko insha Allah gurgurda abin da Allah ya dama anan Allah tabaraka lake mun baka take alkausara ya rasulullah sallama fa salli li rabbika kai salla wa ubangijinka wanhar sa'annan idan aka zo lokacin sallan uduhiya babban sallah muke cewa ko sallar layya to kai yanka ya rasu samana ka soke dabba yace inna sha'ani aka makiyinka ya rasulullah sallallahu alaihi huwal abtar shine ne yankakken baya amma ba kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan a- wannan sura din gurungum ta sauka ne dalilin waƙiyar rasuwan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da sura na musamman anan muke cewa mutane suke cewa annabi kamar su ne don Allah wani sura aka saukar dalilin mutuwan ɗansa ko babansa kaga ashe ƙarya ne annabi sallama daban ne to ka yadda sai ka zauna lafiya Allah ya taimake mu sura haka Allah ta farka su da sura da da suwan Ibrahim al-Mu'azzamu dan Mariyatul Qibtiyya dan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Quraishawa kafirai suke cewa masu bautan gumaka ka san a ƙa'idar musulunci mai littafi mai addini ba a ce masa kafiri alil kitabi Allah ya kira su a Qur'ani ko da muna ganin wautan mutanen da suke irin wayannan maganganu Allah ya shiryar da mu masu bautan gumaka suka ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai huwa al-abtar astaghfirullah wa man sallama mai yankake baya ne ba shi da wanda zai gaje shi tun daga ɗansa Ibrahim azama ake gani shi ya rage ɗansa gashi shi ma ya koma ga Allah saboda haka masu salama bayi da magaji saboda haka bayansa ya yanke daga shi kawai an huta su a gurin su alim salama fitina ne musu subhanallah ko da ke fitina ne wa wanda ya kibin Allah tabaraka taala wa kafiri ko manzo Allah sallama sai Allah ya saukar da wannan sura yana ta'aziyya wa annabi da hakurkutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san shi Allah idan aka taba annabi sai ya ma annabi kyauta ya rarrashi shi kafin ya yi raji haka kawai baya ya sura ɗaya ne aka saukar da fushi ana raddi ita ce su tauba ko ba bismillah ba ko bara'atu min Allah wa rasuli ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi da aka dauki Ibrahim azama aka kai shi makabarta aka je binne shi sai annabi yana zubda hawaye manzon salama yana zubda hawaye sai sai da umar yace ya rasulullah atabti ala almayyit yanzu kana kuka wa mamaci bayan kai ne kace yu'azzibul yu'azzibul mayyit biqail hayy ana wa mamaci azaba da kukan masu rai sai manzo Allah yace ya umaru man la yurham la yarham لو آت إبراهيم لآت نبيا صديقا ولكن لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم من ظل الله صلى الله عليه وسلم والله عمر والله عمر دا أتي إبراهيم يا رايو دا زي رايو النبي صديقي أما باب النبي أبايانا شيء سأل الله إبراهيم المعظم دا زي رايو النبي صديقي saboda haka manzon sallama ya ce man la yurham la yarham duk wanda baya tausayi Allah baya tausayin sa annabi ya ce wa Ibrahim al-Mu'azzam wannan kukan ma'ana yana ga su namur wannan kukan da gaban sallama yana yi ba kukan wayyo Allah na shiga uku na mutu na lalace na shiga bane idan kai wannan sai Allah ya shigar da kai wallahi banan ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tausayi ne dole sai kai kukan zuciya idan ka ga mutum da ya kuka ba uwarsa ko ubansa da ya mutu bane ko ko ɗansa da ya shaƙu da shi ko matarsa ko mijinta ko ba haka bane saboda haka idan ka ga mutum da ya kuka ba mutu masa bane eh saboda haka akwai wallahi idan mutumin da in ya rusu idan ka ga kawai baya nan kai baka saka tunda hawaye zai zo maka ba tunda nake a duniya ba taɓa kuka mutuwa ba sai akan mutum da wani bawa Allah ne abokinmu ne kuma wanmu Mansur Allah ya jadda masa rahama duk garin duk garin gaba ɗaya kowa wallahi kuka yake musulmi da kirista ni ban taɓa ganin mai kyautarsa ba tunda nake a duniya ga tausayi ga taimako ga kokarin haɗa kai wallahi tallahi idan ya ji malam wani da malam wani sun wani abu ya gitta tsakaninsu wallahi ɗaya bayan ɗaya zai same su ba malami bane kuma amma mun soyin annabi Muhammadu na gaske da gaske yake san annabi wallahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa rama Allah ya ji kan masa ya sada shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masoyinsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tausayi ne da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya binne sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam sai ya tsaya akan kabarin Ibrahim al-Mu'azzam ɗansa yace ya Ibrahima in ja'aka sa'ilu faqul rabbi Allah wan nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan mai tambaya idan mala'ika ya zo maka tambaya munkar wa nakir da muka karanta baya idan suka zo tambayanka ka ce musu ubangijinka shine Allah annabinku annabinka kuma ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ce ya rasulullah mun shiga uku yanzu Ibrahim al-Mu'azzabu yana yaro bai balaga ba jinjiri za a tambaye shi a cikin kabari kuma yana dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzala sallama ya ce mashi dole umaru duk wanda ya zo duniya ya numfasa to lalle ka gaya ma kowa wallahi in ya koma ga Allah sai an tambaye shi a kabari sayyidina Umar ya ce mun shiga uku to ni kan na shiga uku ni ina Umaru dan kaddau babana ba annabi ba na girma na yi zunubai na yi abubuwa to in na mutu ban saya za a yi a nan ana gaya mana cewa mutuwa kabari fa babu sauki babu sauki babu sauki saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya yi tanadi wa mutuwa kai tanadi wa mutuwa Allah ya sa mu cika da imani sai da Umar ya ce ya rasu sallama haka abin yake mazan sallama ya ce mashi haka ne ya ce to na shiga uku sai annabi ya ce masa a umaru a yadda ka fahimci abin a duniya haka yake a lahira ya ce haka ne ya rasu mazan sallama ya ce mashi gane su shi ce ya ce in na mutu to a bari da mala'ikun kawai ba damuwa ka ji maza ko in na mutu a bar ni da mala'ikun sai na umaru da ya koma ga Allah mun shiga wani guri kuma da ya koma ga Allah bayan an binne shi an juya sai na ali yana tsaye akan kabarinsa sai ya murmushi sai ya murmushi sai da ya juya sai aka ce a ya amirul mu'minina yanzu kana me ya faru muka ta yi murmushi ka kalli kabarinsa ka yi murmushi ka juya ka tafi yace umar ne umaru ya ba wa maza wahala a duniya ya je mala'iku zo sun tambaye sai ce dala gabara nan ku bar ni in huta tashi ku bani gudu ka san me yasa wannan yana da annabi Muhammadu yana da annabi Muhammadu ba wai a mala'iku su ma tsoronsa suke zai dake su ba ba haka bane ka san anan dai a duniya dai kowa ya san Umar yace kai to kowa ya kai zaka nutsu shedan ma baya zuwa gudun sai na Umar yace to sai na Umar ke radiyallahu ta'ala to anan abinda nake so in haska mana duk mutumin da ya rike annabi da gaske wallahi sai ya kai in dai kana da annabi to in an mutum a barka ba komai kana da annabi Muhammadu masu tambayar suna zuwa mai rasu mai ake mai aka gaya mana karatun baya yuta bi muhammadin za su zo da annabi muhammadu su kabar in suka zo da annabi kuma aiki kenan ko ma za ta kulu ala hazar rajul haka hadisi ya faɗa mana ko me za ka ce a kan manzon Allah me za ka ce a kan wannan ya fa Muhammadu Rasulullah sallama saboda haka akwai mazaje amma aiki ne aiki ne ikmalu fasala amalku rasulul mu'minun kai aiki Allah ya ga aikin ka manzon sallama ya ga aikin ka masu imani su ga aikin ka abu biyu ne abu uku ne kai aiki Allah ya ga aikin ka ya tausaya maka saboda annabi Muhammadu sallama ka yi aiki mutane su ga aikin ka su faɗa saboda ina malakar tuminu alama ya kula sahibul mayyit ko mala'iku suna imani da abin da ƴan uwan mamaci suke faɗa a kansa suna haka masu sulama ya ce idan mutum ya mutu ku faɗi alkhairi a kansa in ya yi sharri to ku kame ku kame wannan shine ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka wannan shine Ibrahim al-Mu'azzam dan annabi Muhammadu dalilinsa ne Allah suka da wannan sura ko malamai su magana cewa suran ta sauka a wannan waƙiya kuma manzon sallama yana gida ba ana halin tafiya ko halin yaƙi ba hadiriya ce ba safariya ba wanda za mu zo bayani zai zo kansa wadihan wanda za mu bi za mu ji asbabu nuzul din ta da sauransu saboda haka wannan shine aya ai sura mafi karancin ayoyi a cikin qur'ani ita ce sura mafi karancin aya ayoyin ta uku ne kuma ba ta da ba ta da yawa ba ta da yawa akwai wal asr innal insana lafi khusr للذين آمنوا من الصالحات وتصبر لك وتصبر بالصبر كاف والنس أي أم فهمت هو سبراك آه آه وكما يقول الإيجاز بالسورة منه مهما كان قلتها يقول الإيجاز بمقدارها من غيرها في عدد الآيات كما يديك إيجازي نسورة دي يد سورة تكي كرنشنتا تو ijazinta yana faruwa ne gwargwadon yawan sura ɗin ko ma bayan watanta da adadin ayoyinta fa suratul kawthar aqallu suratin fil qur'an suratul kawthar ita ce inna alaina ta fi kowace sura karancin yawa a cikin qur'ani wa ayati salasatun ayoyinta guda uku ne fa qawlu ijazu bi salasi ayatin min ghairiha ijazinta yana aukuwa ne akan ayoyi guda uku ga waninta wa ila hadha yashiru an-nazim biqawli biqawlihi aqalluha salasu ay dhifun ay mun'imatun shine mai baituka mai tara littafi ya tara yake faɗa yake cewa mafi karancin ta ayoyi uku ne amma mai ma'anona mai ni'ima wasu ɗauke ɗauke da ma'ana mai yawa wa muradu huna muradi anan shine al-azizatul ma'ani al-azizatul ma'ani mai mabuwayin ma'anona ce sura wa amma aƙallu min suratin wa hiya ayatin au ayatani mafi karanci daga cikin sura shine aya ɗaya ko ayoya biyu saboda kira'o'i daban-daban ko wa in lam yaqa al-ijaz bi illa annahu ta'ifatun wa ba'd wa ba'd min al-qur'an idan ba samu ijazi a kansa ba da shi ba sai dai wasu yanki wani shashi na ƙur'ani zai yi tamyizi bi afdaliyati ala ghairihi kala disul qudsi amma duk karancin sa yayi tamyizi ya summarizing fifiko na waninta kamar hadisin qudsi hadisin qudsi bai kai ta ba bai kai aya ɗaya girma ba ko aya biyu ko kuma ayoya uku bai kai su ba me yasa da hadisul qudsi saboda hadisul qudsi wa in kana min kalam Allah ko da zancen Allah da zancen Allah ne illa sai dai annahu laysa maktubun fil qur'an shi ba a rubuta shi a cikin qur'ani mai girma ba saboda kashi hadisi ومنه فضل كلام الله فيه ومفضول بغير الله الأجر أو الممدونه عجل أو كونه فيده له تعجيل ومنع المالك من تفضيل كيلا كلا يظن النقص في المفضول يحرم أن يقرأ بالعجم ومعنى وفسره بالرأي وجائز تعويله للعالم أوائد وبالعلوم فافهم آه ويقول النازل هنا مثال الرتاتي أنا فلانا هنا سوى fifikon zancen Allah da waninsa ma'ana da fifikon zancen Allah da zancen Allah da wani da ba zancen Allah ba ma'ana kan hadisin kudusi dai hadisin manzan Allah sallama Allah ne ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko babu jibrilu babu wasila tsakanin rabbul izzati ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma wani maganan da ba na Allah ba to dukkan maganan Allah yana sama da shi alada a falala a girma kasancewarsa shi zancen Allah tabaraka ta'ala abun gabatarwa ne abun kaddamarwa ne abun kuma jinjinawa ne imamu malik bin anas ya ya karhanta ko ya haramta karancewa wani qur- ah, wani guri ya fi wani guri a cikin Qur'ani sannan an haramta a karanta Qur'ani da wani yare ko a fassara da yin ba'anansa a faɗi ma'anan kawai kaman alhamdulillahi rabbil alamin kaza kan da suka ce duka yabo ya gura godiya su tabbata ga Allah na taba gani a ko a social media ne ko wata ƙasa ko Niger ne ko ina ne suna karanta Qur'ani ne suna sallah ne ko kiran sallah ne kiran sallah ne da fulatanci komai da fulatanci wannan haramun ne haramun ne kada'an saboda ba a yadda ba ka karanta ma'anan Qur'ani a ka karanta ma'anan sau da wani yare da ajami ko da wani yare a'a, ba a yi ba a yi a fassara dai kawai kuma ba a fassara Qur'ani da ra'ayi an fahimta lalle ni na gani na manta dai wacce ƙasa ce tsakanin ko Nijar ne ko Mali makamanta ko a Ethiopia mai yiwuwa dai kowanne a cikin ويقول الناس هنا إن بعض القرآن أفضل من بعض إتار لتاشي كتشوا آه قرآن شاش قرآن يافون شاش وكلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره زنشان الله أتكن زنشان سا ياتي زنشان ونن دبانا الله تبارك وتعالى ينا فلا نعم قل هو الله قل هو الله احد نعم الله الصمد نعم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
ubangiji tabaraka ta'ala na farada cewa kul ka gaya musu ya rasulullah Allahu Allah huwa ahad shi kare ne Allah ɗaya ne ba a haɗa shi da kowa shi kaɗai ake nufi da bukata bai aifa ba ba a aife shi ba ko ba a aife shi ba kuma bai aifa ba kuma ba shi da wani abokin tarayya Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne tilo ƙwallon ƙwal ya ce ƙul wallahu ahad afdalu min tabbat yada na'am
تبت يدا ابي لهب وتب ما اغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب مم.
وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد na'am tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hadab fi jidha hablum min masad ah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa tabbat yada abi lahabin kaga tabbat yada ba a, ba sura bace suke kade ta Allah ba tauhidi bace a sura ce da ta saukar da azaba da aka taba jinabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abi lahabin manzon sallama lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa anzura ashiratakal aqrabin ko kama ƴan uwanka makusanta ka musu nasiya ma'ana ka kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ka musu gargadi ka kira zuwa ga Allah tabaraka musu albishir sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka gaya musu Allah ɗaya ne kai kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira dukkan mutanen mutanensa sai suka zo aka taru a wata ruwaya a wata ruwaya lokacin da manzala sallama ya faɗa ya Allah ya tabbata wa azza ashira ta kalakara din sai manzala sallama ya samu kaninsa sayyidina aliyu karamallahu wajahu alaihi salatu wasallam ya ce masa ya aliyu ga abinda Allah ya ce mu me shawara ya zakullo mutan nan ka san suna da sharri da yawa sai da ya ce sallama to ake dawo mai kyauta ne ka da walima kada masu walima mana a ci abinci a dan samu ta yar wata akuya a dan yi walima dama na faɗa mana ko walima in an ce walima a ci nama ne a ci abinci shine walima ba wai wa'azi shine walima ba duk wanda ya kira ka walima aka ce za a yi walima a yi wa'azi bai san ma menene walima ba walima dan cin abinci ne da dan nama ko dan tuna ma haka dan more shine walima shikenan manzon sallama da ya faɗa da sayyidina Ali karmallahu wajhu ya faɗa masa wannan kawai kuma gaskiya ne manzon sallama sai ya kirye ya sa aka kawo akuya aka yanka aka dan samu abin sha abin sha abin dan tabawa aka zo aka ci abinci aka sha manzon sallama zai yi magana sai aduwullahi Abu Jahl sai yake cewa a a a abilabi sai ka cewa wannan mutumin kaza kaza sai ya faɗi manzaro marasa daɗi akan manzala su zama sai ya watsar da mutane yace saharakum wai saharakum sai kuma za wai manzon sallama anya ba asiri ya musu ba da aka manzon sallama bai ji daɗi ba sallallahu alaihi wa sallama sai ya gaya wa sayyidina ali yace ya ali bin abi talib kaji abinda wannan aduwullahi ya faɗa maƙin Allah kaji abin da ya faɗa ko yanzu ya watsa da taron me target na gaba sai na ne ka kara yi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka san manzo Allah sallama yana shawara da sabban ballanta na ahlul bait ko alaihi salatu wassalam manzo sallama yace to kuma haka ne manzo sallama ya kara yace ce ana gama cin abincin kafin yayi magana sai ka isar da sakon ka shikenan magana kare hadafi ya isar da sakon da Allah ya ta isar ko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana idan da cin abinci sai yake cewa to shaida Allah ne ya turo ni ni annabin Allah ne ku shaida Allah ɗaya ne ku daina bauta wa kowa in ba Allah ba kuma ku yi ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi imani suka iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba suka wasu to wannan a sai wasu suka ce dalilin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kine masa kenan ko kuma lokacin da manzon salama ya kira mutane a Jabal Nu'man yace ya ma'ashar Quraysh ya kaza ya kaza Banu Hashim Banu Abdul Manaf Banu Abdul Uzza ya taro su duka gaba ɗaya to aka ce kira su suka zo sai yake cewa ku yadda ni annabin Allah ne sannan ku kaɗaita Allah shi ɗaya ku da ni annabin Allah ne Allah ne ya turo ni sai ce ali haza wai a'udhu billahi ba zan iya faɗa ba sai ce wai daman dan wannan ka kira ni sai Allah zamana Allah ya saukar da wannan sura din akan wannan waƙi'an da ta faru saboda haka na'am yake cewa inni uallimuka a ayatin hiya a'zamu sura fil qur'an zan sanar da kai aya da tafi wata sura a cikin qur'ani ala yace alhamdulillahi rabbil alamin na'am Na'am, Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce alhamdulillah rabbil alamin. Wannan ta fi sura ɗungurungum wannan ayan a cikin Qur'ani. Wannan ayan saboda ayan ta taro godiya sana'ullahi wa shukurullahi ko bawa ya gode wa Allah tabaraka wata'ala kamar yadda muka karanta baya ko shi cewa alhamdulillah godiya ne wa Allah da ya yi ka a matsayin kai bawansa ne sannan ka gode masa a matsayin ka da ya yi a da matsayinsa da ya yi ka kai babu kai ya samar da kai ya baka duk abin da kake da bukata Allah ya maka wannan saboda haka ashe wajibinka ne ka gode masa saboda haka cewa alhamdulillah ya fi surora wasu sura a cikin Qur'ani a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hazal afdaliya yace fuskan wannan fifiko din anna min suwari ma aujaba Allah ta'ala da qira'atihi min thawabi ma lam yujid fi ghairihi saboda cikin wannan surori na Qur'ani ne girma akwai abin da Ubangiji tabaraka ta'ala jabtawa bawa ya karanta shi akwai wani gurin da kuma ba a wajabta maka ka karanta dole dole ba saboda wannan ya fi wancan lada yanzu ki karanta kul wallahu kafa uku za a baka lada mutumin da ya karanta Qur'an daga bakar zuwa nan lada falalan da za a bashi za a baka me yasa saboda sirran da ke ciki Abu Zarri Allah ya kara masa yadda wata rana mala'ika Jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zantawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga Abu Zarri ya bullo sai Jibril ya ce haza Abu Zarri ya ce ga Abu Zarri can ya Rasulullah manzon sallallahu alaihi wasallama ta arabta ka san shi ne sai jibrilu yake gaya wa manzala ta salama ya ce ai babu mala'ikan tun daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai har zuwa mala'ikan suke bayan ƙasa babu wanda bai san abu zarrin ba manzala ta salama ya ce lima ya ce li'annahu ya ƙara suratul ikhlas saboda suratul ruwan lawa yake karantawa mafi yawan sallolansa ruwan lawa yake karantawa saboda haka sura ce wadda take da girma girma sosai mafi yawan wa'anda suka zama malamai a rufai yawancin sallar su ma suke karantawa wasu saboda farar da ke cikinta kuma yana daga ciki in ka karanta wa mamaci ana kai masa masu salama ce a karanta wa mace ko za ka ji kullum malima yana cewa a karanta kulwar lawa kafa uku wa iyayenmu da iyayen iyayenmu ko sa'annan a karanta wa kawunanmu ma Allah ya sa mu cika da ibadi wato ɗa malalacin ɗa shine yake wa iyayensa addu'a a rana sau biyar malalaci su dala ina wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi an kaɗe buji an ƙara gaba yaushe addu'a iya lokacin addu'a ne da shi ne lokacin zaka sallah ko ai da sallah sai kai addu'a to ana assalamu alaikum warahmatullahi kamar masu tare hanyar shiga masallaci ma da mangarwa ni ban san ko abincinsu wani zai kwace musu bane na buɗe bakin ila kai ka saya da kuɗinka ila kuma matanka ta ajiye maka ne ila ko gaggawa mai kake yi ka yi haƙuri ka ba da hanya a shiga masallaci a yi sallah ka ga an yi sallan magariba fa an idar sahun baya bai gama cika ba amma nan babu hanyar da za ka shiga har kan daskalintar sallah ake an tare hanyar shiga idan ba za ka shigo masallaci ba kai ka rantse ba za ka shiga masallaci ba tunda ba kai da hadisin annabi sallallahu alaihi an fara imam imam imam imam malik ya rawaita ya kawo hadisin a cikin muwadda ko yana cewa man la salatu liman salla khalfa safi duk mutumin da ya salla a bayan sau shi kadai bai da sallah a bayan sau ba ba wajen masallaci ba ina wayanda ana sallar juma'a ta sun zo sun yi tsawo a nan saboda ƙwarewa ko na taba ji malamin masallaci ta yana faɗa yana cewa bai kamata ba fa ko ga masallacin juma'a can kai ka zo ka yi tsawo a nan wa yasa ka can bai shiga ba tsawo bai zo kanka ba wadannan sallah da kai kenan kuma ba wai ka je guri ya cika bane ba ai guri da ya cika wannan jaizi ne amma sannan gabas din ana Allah ana sallah a gijirin nan la ilaha illa Allah wasu titi da suke kallo wani kuma ta inda ya karkace ne ya karkace wa kawai ayi sallan ayi tsalle a tashi a tafi wai an yi sallan juma'a dala a dage a biye da karantarwar musulunci Allah ya datar da mu saboda haka a yaƙuri masu warwasan abincinsu abincin ka ne ba ba zai ina ce kana raba abincin nan wai kafin ne kafin a yi sallah ne to me yasa bara ai hakuri a shiga ayi mana sallah ai da sallah sai a ji a ciki kowa an raba ma ka aje abinka babu alkhairi a cikin sa saboda haka dan mutum yana sallah akan hanyar ko kofar shiga masallaci ka bi gaban sa babu komai ba ka da laifi dama ai an makaruni ne kai sallah a gefen hanya ko saboda haka Allah ya dace da mu Allah ya kiyaye mu saboda karanta qul huwallahu yana da fa'ida kwarai sannan kuma kar alhamdulillahi rabbil alamin aya ce wanda ta ko su surara falala ba wai in an ce ya fi su falala wai ta kar karanta su ba a'a ladan da za a baka da falalan da ke cikin wannan ya fi wancan amma ladan harafin karanta qur'ani duka ɗaya ne falalan da wannan ke da shi wancan bai da shi ne Allah ya sa an gane Allah ya amfana da mu a wajen al'afsaniya أن من سور من سور ما أوجب الله تعالى بقراءته من الثواب ما لا يوجد في غيره ومنه ما كانت فائدة آه مؤجلة daga cikin su akwai take da fa'ida abin girmamawa abin kambamawa abin dagawa sama ka ayatul ka ayatul kursi kama ayatul kursi kaga shi ma shine mafificin aya a cikin Qur'ani an ce wani aya ne kowanne a Qur'ani in ka ce ayatul kursi ya isa ta ci wa suratul ikhlas wal ikhlas da suratul ikhlas ne kulhu Allah din da makaranta kenan wal mu'awwazatayn da falaki da nasi a fil hirzi masalan a cikin hirzi misali yace wa qur'a malikun imam malik ya karanta tasbil ba'd al qur'ani ala ba'd fifita shashin ƙwar'ani a kan shashi makaruhi aka ce ba haramun ba makaruhi ko ya ce makaruhi ne a ba a ce haramun ba ne akwai karatu tanzihi akwai karatu tahari ne kuma halin an gane ko an gane ko a ma malik ya ce makaruhi ne ka ce shashin ƙwar'ani ya fi shashi لأن ذلك يعشر بالنقص مفضول saboda haka zai jawo mutum ya kai ga zai sa wa naƙasun fifikon wancan da wannan zancen Allah ya ce wa kalamun Allah hakikatun wahidatun ya ce amma hakikanin abu hakikanin magana shi zancen Allah matsayinsa ɗaya ne duk maganan Allah maganan Allah ne a cikin Ƙur'ani ko da attaura da injila da zabura da qur'ani duk magana waye to me yasa qur'ani ya fi su saboda wanda aka bawa qur'ani ya fi wanda ya ba aka bawa injila da attaura da zabura an gane to a cikin qur'anin ma akwai shashin da yafi shashi wasu malamai suka ce imam malik ya ce a makaruhi ne a daina faɗa wannan kuma zakar aidan sannan ya ambata har yanzu annahu ya haruma an yaqra alqur'ana bil lisani ajli haramun ne a karanta qur'ani da ya da harshen ajami in an ce ajami duk wanda ba balarabe ba ajami ne duk yaren da ba larabci ba ajami ne bafulatani ne kai ba haushe ne ba gobiri ne ba indiye ne china ne chanyu ne kai ko ma menene ko a'a bature ne kai dukkan ku a jami sunan ku saboda ba a karanta qur'ani da yare غير عربي wanda ba yaren larabci ba لأن ذلك يذهب إيجازه saboda haka yana tafiyar da ijazin qur'ani وكذلك هكذا يحرم قراءته بالمعنى أو تفسيره بالرأي هكذا حرام ne a karanta qur'ani da ma'anansa kawai kamar da na fara da zugo kamar da na fara ko karanta wai wani yana cewa aka ce wani shugaba wai bai iya karanta fatiha bai to ya da yare wai ai da yare ki karanta to yanzu zuwa yare da yare suke karanta ba ne ce qur'anin a ya kuri da Allah sai dai kai maka kai kai abin da ka iya kawai amma ba a karanta qur'ani da wani yare shi qur'ani dole da lalata za karanta shi sai dai in harshe ne ya kari baya iya faɗa abu da kyau kamar misali gurin shi ne ya mashi a ha'un ko gurin ha'un ya ce mashi shinun ko ko gurin sinu ya ce mashi shinun kamar mutanen jigawa ne ko ina ne ko aka ji ba su da ba su da ha'un da kyau ko kabayi kabayi ko kana wani asalinsu a saboda haka in harshen ne ya riga ya lankwashe ko bulata ne ko sai bulata ne shi ma mafi yawan wasu bulata ba su da sinun ko shinun ko ka ba su ko a uzu bila minas saidanin razin ko ko yana bismillahir rahmanir rahim wannan kuma sai mu kowa bangaren mutanen can bangaren bangaren mutanen kowala sai da gobe zama su ji gawa jiga wannan a kai kula ne wuce nan Allah ya datar da mu saboda haka idan ya zama harshen ne ya kare ba komai saboda dalilin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta cewa Bilal ka san dan Habashi ne ko a bai da shinu bai cewa ashhadu Allah ilaha illa sai dai a ce ashhadu kamar mu fulatin wani dan uwanku ne mala yawa yawa yawa sai ce ashhadu Allah ilaha illallah an koya masa da iya yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce asinun bilal inda Allah huwa shinu sinun din bilal a gurin Allah shinu ne saboda ka koda ya ce ashhadu to ashhadu ne an gane ko amma mutum kare ya ce ki zuwa ya ce koya fa ya ce ai shi ma irin na bilal ne ko ya kwakwa ba shi ba haka bane ka zama harshen ka ɗauka mallaba fulatini ka san fulatini akwai harshe ko wala musa yawa Allah ya tasar da mu a wa kazalika ya armu qira'ati bil ma'ana aw aw tafsirihi bil ra'i haka nan haramun ne a karanta a karanta qur'ani da ma'anansa a ce kaman qul wallahu ahad Allahu tabaraka ce Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya qul wallahu ahad Allah shi kadai yake bai haifa ba ba a haife shi ba shine abin nufi da bukata da shi kadai ne bai da abokin tarayya karanta shi haka misali suka ba a yi haramun ne wannan haramun ne kat'an an gane ko ba a karanta kwanan da ma'anansa kawai ka faɗa da yare ai haka dai fasara yake haka ne yake ma'anar nasa ba a yadda ba ka yi larabci kawai yaren annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon sallama na cewa uhibbu al-arabi li salatin ko li anni arabiyyun wal qur'an arabiyyun wal kalam al-janna fil jannati arabiyyun ko ina son laraba saboda abubuwa guda uku yace ni balarabe ne balaraban dangi ne ba hashi ne annabi mahmud sallama fari dogo santalele kyakkyawa mai jajayen kumatu mai saje mai siraran mai siririn hanci mai zarazaran yan yatsu mai kakkaura mai faffaɗan ƙirji annabi Muhammadu. Ash'asa ko azajju aqna taha mudawwarun in ji Shehu Ibrahim ko a barkun badana awal maradi iyar ma'un fa abin imra al izil ma'ul barqu yad ma'u to inda yake ta faɗan siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma giran annabi gashin giran manzon Allah fuskar manzan Allah idan manzan Allah baki sadaƙin bakin idan manzan Allah farin fari tas tsakanin farin da bakin akwai jajajar da aka rubuta ta wajaye su ma suka naka mansuhun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga jemun manzan Allah sallama da sajensa tsaf sallallahu alaihi wasallam irin na annabi Muhammadu ko yace a jamalu rasulullahi shau yana faɗa wa gana cewa wai can annabi Muhammadu kamar na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko can manzon Allah kamar na manzon Allah ma'ana babu wani kyau da za a kwatanta na annabi Muhammadu ce falaisa jamalun gaira wajhu mudassirin babu wani kyau in ba fuskan annabi Muhammadu ba ko sallallahu alaihi wa sallama yace can annabi kamar na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko saboda haka inda aka yi bayanin siffofa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ba ge mai gida dan firet kamar da bunsuru ba saje yake da shi da gemu ka kauran gemu sallallahu alaihi wa kasan lihiya sallallahu alaihi wa sallam in ka ga gemun manzan Allah saboda kyansa akwai wasu farare ƙwaya uku a nan uku a nan sun yi tsara wa gemun kyau yana sheƙi yana walwali yana haske sallallahu alaihi fatan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ka kalli fatan jikinsa za ka ga kanka a ciki kai ka ce mudubi ne ya fi mudubi haske kana gan yadda jini yake gudana a jikin manzon Allah kai haka ne kai haka ne a ne mutum shi ba irin ta wani sallallahu alaihi wasallam da gidanmu kenan a kuma ba a fassara qur'ani da ra'ayi haramun ne haramun ne ka fassara qur'ani da ra'ayi ra'ayinka ka dauko ka kawo ka fassara qur'ani da haka kwal mutum ya kiyaye kansa eh sai ya kiyaye kansa da fassara qur'ani da ra'ayi qur'ani Allah ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa zan maka bayanin Qur'ani zan maka bayanin Qur'ani fa iza qara'na fa tabi Qur'ana thumma inna alaina bayana ko saboda Allah shi yawa anan sama bayanin Qur'ani din saboda kar ka kuskura ka fassara Qur'ani da ra'ayi ko dan kana sanan wanda ya dan san maka wani abu ka dauko wata aya ka maka ka daura akan shi ko a a an taba yin wani shugaba na kasa wata wani lokaci ana ana siyasa lokacin da lalon zai hau a yawo mulki a a a a a a a a inda muke a jihar plateau sai yake cewa ya ayyu annasu inna ja'alnakum shu'uban wa qabailan ta'arafu inna akramakum inda la atqakum saboda haka shi ma yana cikin ya ayyu annasu ko baya ciki aka ce yana ciki to anan dai aka yi waliman a a a hawansa amma kuma a ce a yi na annabi muhammadu a yi farin cikin samuwa masu salama sai a ce wai bidiya ne ba kyau ba kyau ba kyau amma yi shugaban kasa aka yi shugaban kasan da ake so ya wuce ga wai an kira walima har da cin abinci da nama har ana haskawa a nuna wa mutane wai an taya shi murna ko dan za a samu ko appointment ne ko kuɗi ne ko ban sani ba to a karke da araba ka ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi sauraka a au tafsiruhu bil ra'ayi ko ka fassara Qur'ani da ra'ayi wannan haramun ne fakar ruwiya an ibn Abbas annahu qala man arwaita daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa da yace ya ce man fassara Qur'ana falan yakun aliman wa huwa fil madinati qaumun fawajibun ala ala al wali wa ala al madina an yanturu zalika alayhi lianna zalika min fasad al arab ittifaqan Abdullah dan Abbas yace duk mutumin da ya fassara ƙwar'ani ba malamin ƙwar'ani ba ne bai san ƙwar'anin ba a cikin gari a cikin birni yake a madina manzon salama ko a ina ko a birnin garin su yake kaumun wasu mutane ya fassaranta masa haka ce fa wajibun alal wali wajibi ne akan majibin lamarin sa alal madina da mutanen wannan gari an yamkiru zalika su inkarin shi kar su yadda kar su bace wannan tabargazaci tabargaza ce kamar da yanzu dai abubuwa suke ta faruwa kamar da muke fara a mutum kawai sai a tura shi tsauye a ce je ka fassara qur'ani je ka musu tafsiri a halakar da mutane aka kafurta mutane a abubuwan da aka gada Allah ya kiyaye a wa huwa fil madina yace an yankuru zalika alayhi li'anna zalika min fasad al-arab ittifaqan yace wannan banna ne a bayan kasa saboda malamu shehu a ciku ne ko su jana ɗan mutane ba manta ba idan watan da ramadana ya kama sai ya fara kuka a ce me ya faru ya ce watan sabon Allah ya kama saboda jahilai za su fassara Qur'ani yanzu kuma abin da ake ciki kenan ko kowa ya zama mai tafsiri Allah ya kiyaye a Abdullahi Abbas ya ce wannan ittifaki ne banna ne a bayan kasa barna ne mummuna fassara Qur'ani da ra'ayi Allah ya kiyaye mu واما العالم اما مالني بقواعد العلوم malamin da ya san ƙa'idojin ilimin tafsiri ɗin alama taqbihi al-lugha arabiyya wanda ya samu luggar larabci ya iya larabci ya san luggar larabci fa yajuzu lahu at-tasdi li ta'wil al-qur'ani wa tafsirihi tudihan li ma'anihi wa izharan li ijazihi wanda ya tulga larabci to nan babu komai zai iya tafasar qur'ani ya masa tawili gurgurda aka karanta tafasar qur'ani din ka bi tafassarar magabata na kwarai ta tsora a kai da tafsirin sa to wannan in mutum ya kiyaye wannan a wa tafsiri da tafsirin sa wanda zai bayyana ma'anonin Qur'ani da kuma ya fitar da ijaz na Qur'ani gaba daya wannan ya halatta yi wa tafsilan li ahkamihi da kuma ya rarrabe hukunce hukuncen ya yarrabe hukunci kaza kaza ne wa ibrazan lima hawahu ibrazin abinda ma'anonin duka suka taro gaba daya min at-tashri' daga na shari'a wa tahzibin da abin da aka kora wa ahkamin ayoyin tashri da ta'zib wa ahkam da ayoyin hukunci gaba daya wa akhlaq da ayoyin da suke magana akan halaye wa ganin zalika da makamancin haka saboda haka wannan wajibi ne akan al'umma su tsaya akan wannan abi dan ayi nasara Allah tabaraka ta'ala amfana da mu ya taimake mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga su murata anan ko ah Allah tabaraka ta'ala ya wadata mu ya kara masa annabi sallallahu anwa'un min at-tafsir minha ma ma yarji'u ila nuzul ila nuzulihi nau'i nau'o an za mu gina tafsiri insha Allah tabaraka taala gobe idan muna raye albarka manzo Allah sallama Allah kuma ya ba mu nasara ya amfanar da mu ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu kuma sabati albarka manzo Allah sallama muna karanta wa'annan kawai a summarizing din daidai sai mu shiga cikin karatu kawai insha Allah Allah tabaraka taala ya bamu nasara ya amfanar da mu ya agaza mana albarkar shau tijani alfarman shau ibrahim alfarman sahibul lokaci Allah mu roƙe ka ka bamu lafiyar zaman lafiya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya bamu yanda za mu yi ba yanda za a yi da mu ba Allah ya hore mu kowa yadda zai yi a wannan wata ne albarka a zan sake maimaitawa yan uwa da suka asalin wa'in da suka faro wannan aikin masallacin tun farko Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kai musu a cikin ayyukan suna alkhairi in suna raye da wani ba sa raye sa'annan tunda aka fara gyara masallacin nan yan masallacin wanda suke sula masallacin suka fara creating kokari da wanda suka tsaya sai an yi suka jajirce kullum da su yi iya kokarin su a yi wannan aikin da wayanda suka fara kudaden su Allah ya saka ma kowa da alkhairi tun daga tiles din masallacin da aka fara sawa har zuwa silis har zuwa fentin da aka zo aka yi jiya gaba aka kare shi kowa Allah ya san shi ya san abin da yayi Allah ya karba ya kai gaban Annabi Muhammad Allah ya yadda ya alkawarin duk mutumin da ya gina masallaci ko ya gyara masallaci Allah zai ba ya yi tare da abin da zai ba shi to Allah ya ba ma kowa albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mana bukatunmu masu kawo sadaka a wannan masallaci a kota ina na abinci ne a raba wa mutane a wannan bawan Allah da yake ta kokari duk shekara yake bayarwa a a a wani ne alaisan dan wannan rago na garin ku Allah ya saka masa alkhairi shi ma da dukkan ƴan uwa da suke taimako gudunmawa ko ta ina ko ta bayar Allah bayar biya anan kusan ba ta lokaci ba ta kawo sadaka masallacin nan ba sai buta ta kawo ta yi menene a kawo a raba wa yara makaranta abinci da sauransu duk damuwanta Allah ka yaye mata dukan kowa da ke da damuwa Allah ya yaye masa Allah ya biya mana bukatun mai yanta mu sun yamma cikin da ake yanta cikin wannan wata albarka da sallama Allah ka ba mu haji da umra ka hore mana da zamu yi kuma albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna da bukatu wanda wasu ba sai mun faɗa ba kowa ya ji Allah ka biya mana wasu na da bukatu a gurin mu ba mu muke yi ba Allah kai kake Allah ka biya musu bukatun su albarka shehu tijani a farma shehu ibrahim kullun bi amin wa antum bi khairin fatiha salatul fatih amma dare mulkin ne kana bulakan sallan Allahumma salli ala sayyidina amin amin amin amin آمين